da bakwai wanda zai karanta mana ayin Qur'ani shi na zai iya ashiri dan Maulana shi ya san bauchi wanda zai fassara sai yi asiru dan Maulana shi ya san bauchi radiyallahu ta'ala anhu Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف وينهون عن المعروف ويربطون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح بأوله والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره الدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألتم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا بل كفرتم بعد إيمانكم إن يطع طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويكبتون أيديهم نسوا الله فنسيهم inna al-munafiqina hum fasiqun a wadancan mutum uku waɗanda ana dawowa daga yakin tabuka magana suna da suna da jan suna magana a tuna magana wanda bai kamata ba dangane da magana ba sun tsare sun ba shi ɗayan wato jihar ibn hamar shi da ya kawai da yi magana ba to shi ne sai wani aya ta farko sai aka saka sarki coci ga abin da suke faɗi a kaina sai suka ce wallahi ya rasu wallahi nisan hanya ne ya sa inna ma kunna na hodo na abu kawai dai muna kuka shi zance kuma muna wasa to malaman malaman suna cewa daga na aka gane kalmar kafirci ko da gaske ko da wasa aka faɗi ta halitta ko mu ce ka abada da wasa ka haba abada ina musulma ba ka ga da wasa ya rita saboda la ta tun duka ka ba ba da imani ko da musulmi ne ya rita yanzu tun da aiki ma su ce ka kuru duwa da wasa ki sai aka yi to ba a wani da suna manzana su da ba a wani da abin shafi Allah da manzansa da ayyukansa wani ne na ku ɗauka abin wasa to za ku da wani hankali kun kafin ta ko da da ku musulmai ko da da ku imani ba yanzu dai kun kafin ta ba da imani ku in yi ba a ɗa'ifa cikin kuntu a ɗa'ifa cikin annan faru musulmi ana wurin sun jirgin su ne a suka musulta kafin shi kuma ɗayan jirai ɗan kuma ya tuba daga baya ya gyara imaninta shi wanda ya dare da shi wanda muka ce ya rufe Allah cewa Allah ya kashe shi a wurin jihari don yi zama fanfara na dariya da yi al-munafiqu da wal munafiqatu munafikai maza da munafikai mata babu min babi a ganin saboda hikima ya ta Allah da gangan sai zai ce aure ya uba a gaba zai faɗi mu'mini sai ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'du da zai ce min ba'du ba'a ba'du aure ya uba amma munafikai Allah na kishin a nan wurin dai ya kira mu'minai waliyai juna majalisar juna su ma muna suka kira su waliyai ko da waliyan juna ne ko da auren shaidan ne Allah na kishin kalmar shi yasa sai ce su ba su min ba ne sashin su wato daga daga cikin sashi wato aƙidar su ɗaya ne kawai wurin irin manzan Allah su da rasar da irin musulunci amma in kawai da wannan ba su da wani abin da suke jikin tallamar kishi suke jikin juna da shi su kansu ba su yi tufaki kan wani aƙida da kamar da wani misali yahudawa suna da addini suna da littafi suna da annabi suna da abin suka imani da shi da sauransu nasara suna da littafi shi ne injila suna da annabi da suka imani da shi da aƙida da sauran aƙida su da ko da ɓatacciya ce akwai da haka mu shiga larabawa sun yi imani da gumakansu sun yi imani an mutu ba za a tashi ba sun yi imani da kama kafa da gumakan zuwa wurin Allah da sauransu amma su kuna kai ba su da wani system ba su da wani tsari na imani wanda ya haɗe su guda ɗaya babu shi misali a ce ga tsarin na addini su mauna kai yanzu kire ga wata ibada da suke wa gumakansu ko wani Allah da suka yi imani ko suna da mutakada na munafukai da suka yi imani ba su da shi annan asalar wani lokacin kuma kan ke bauta yahudu suna da idobin su na yahudawa na sanar na da shi munafukai ba ina ne wuce ibada su me suke cewa lokacin ibada da me suke jikin tattabarin juna a ibada babu a inda suna haɗe kawai a kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma kin musulunci da son masifa ya karɓar musulmai da kin alheri ya same su in su fito a hasaratun ta tsoho wa in su fito musibatu ya gudu kada ka sa amra na ne ɗauke wata wata wata wata yuna wannan ne kawai suke shari in koma a matsayin mutane amma ba su da yanzu su lamarin juna da shi babu min bayan tashi daga tashi yake ya muru da tilkun kai suna umarni da mummunan aiki wa yan hawa anil ma'rufi suna hani da kyakkyawa idan sun ga suna jan mutane masu raunin imani suna mai da su munafukai kar ku yi ɗauki ta jihadi na in kun fita za a kashe ku in kun fita za a kashe ku in kuma aka samu ɗan sun musu saurin kai sun fita sun yi shahada yadda za ka ɗaura ƙafuna ma ku ciki da sun mana biyayya sun yi hita da muka ce kan suna da yanzu suna yi ba a kan ba sai Allah ya kuma fatara wa an fi su mun wanda ya kuma sani ba dai mun ce zuwa jihadi ne sa a kashe su ba ku kuma ku zauna ku hana kan ku mutuwa ku tare wa kan ku mutuwa a duniya har ku karɓa ku mutu ba. to wannan kenan babu min ba'din يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف suna hana abu mai kyau in sun ga wani zai bada gudunmawar jihadi ko zai tafi yaƙi su ya kufar da shi idan ne shi su zuga shi yanzu za ka je a kashe ka a banza kana zaune lafiya a cikin matan ka da ƴaƴanka wani kawai ya ja ka kaje wai a kashe ka wai a gona ku lahira a gona ku aljanna a gona ku kaza su ko ba su da wata aƙida ta karni da suke da'awa a zuwa karni da babu ويعمل المعروف ويكبدون أيديهم سنة كان عنا ينسي قبل دكا ونأجع الخير ولو تبقى في هذه النفوذ والجهاد كون أبناء بابا يدرس نصر الله ثم إن شاء الله فبلش بابا ثم إن شاء الله بابا الذي يتابع الله إلى الشيء in dai yana tuna Allah bayan ya san Allah ba zai isa ba masa ba su kai wannan mataki ba sai suka manta Allah manta Allah hawa hawa ne su da ma ba san Allah ba a iya sanin da suka masa ma sun manta shi shi yasa Allah ke san kuɗi wa la takunu kallazina nasullaha fa an samu anfusan ulaika hum fasiqun shi yasa nan ma zai kaida innal munafiqina hum fasiqun nasullaha sun manta Allah ma'ana ba sa shi yasa yana da cikin sufofin munafiqai ba sa iya jiki ولا يذكرون الله الا قليلا ولذلك اقول الصلاه الامر صلاه يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا ba yadda za a yi tafi an ce ga wani zarfi nan ba yi da aiki ke munafiki da hankali ba zarfi ne kullum shi ba mu ke a masallaci amma ba mu munafiki da maza shi ne kullum ya kai karan wani ya kai gulman wani ya ɗau zancen wani ya kai wani ya tafi ba in dai yana rike rafi da yana jiki ana shi to kuma jiki ya zama haka ko ya so ya zai iya ba zai iya saboda yawan jiki da munafiki ba sa haɗuwa a cikin mutum ne in ji alƙur'ani ya fi cikin kuma muna ba wai za ka mu da salati kawo mu sada in an ya fasa ba a samun tashi to barin tashi to barin da har a yi zuwa makare wata kila su sallar ma suna cikin kowai rukun sabila da jiran masarafin samuna wadda jiran yirawuna kuma daman yirawuna nasa wadda jiran yirawuna yirawuna nasa wadda jiran yirawuna wannan wannan babu suna riya wala yasmuna la fata cikin Allah sunna sai illa qalilan sai dai dan kaɗan na dole wanda ya kama ko na ikama ko na tada sallah ko na dole amma su yi tuski munafiki ba zai yi wannan ولا يذكر الله الا كثيرا ويجب ان يمنس الله فكذا تشي كما yayi hannu ya da manta Allah zikiri an bata Allah da baka tuna shi a zuci da halarta da shi subhanahu wa ta'ala da halarta da girman sa manta Allah kuma manta Allah a zuci manta shi a baki da shi an bata sa na sunna fa nasiyahu shi ma Allah sai ya jefar da su Allah bai mantuwa baya cikin tufan Allah mantuwa Allah ya jefar da su ya tafi sha'ani dama ya gaya mana cikin suratul furqani yana ce kul ma ya abudu bi rabbi laula tu'abudu ne Allah zai yi da ku ne zai da kina ku ne Allah don ke zai ba ku da ku Ubangiji ya bai da a cikin sa ya kula da kun ba dan kuna ambata kuna addu'a ba to sai na suka zanci yau a nan wurin ba ka isa ka ba wa Allah baya ba in Allah shi da ce ba wani ka ba ba duk wanda ya ba wa Allah ba sai da Allah ya fara da shi bayan suna wato Allah na san ka ya ya tuko ka yana son ka bi shi kai ba ka isa ka masa wani kai ba dama shi Allah wanda yake so ke gawa wurinsa wanda yake yi kuma sai juya da zuciyar yadda ka ji zuciyarka da Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya man man arada an ya'rifa manzilatahu inda Allah falyanzur ila manzilati Allah inda hu yanzu haka kira su da matsayin gaurin Allah da sauki ka duba ya Allah yake a zuciyarka haka kai ma kake a kan Allah ya labarin Allah ke a wurinka sai sai ya girman ka wurin Allah ke ba kai ba wajen musulmanci an kira ba ba za ka iya juya wani kare kai Allah ya ce ai azumi kana yi kana kiyaye dokoki Allah ya ce ka ai kaza kana kiyaye kaza ya ce ai kaza kana yi wani abu kana son yi amma shi da Allah ya hana soyayyar ka da Allah da girman Allah da ke da ni sai ka bari wani abu kana son bari Allah ya ce a yi saboda girman sa da yake gani subhanahu wa ta'ala da son sa da kake sai kai abu ko ba ka so ya nuna Allah babba ne a wurin kai ma haka take wurin Allah yadda kuma Allah na wurin ke san kusa ko a ranka haka kake san kusa ko wurin Allah shi Allah reflection din girman sa a wurin ka shi a kokon zuciyarsa amma kallon madubi ba a kada madubi da za ka gane matsayin ka a wurin Allah da wuce zuciya ya Allah yake a wurin haka kake a wurin ka a nasarar Allah sun manta Allah shi ba ka yi nake wala na kula ba ya sun mace Allah Allah ya manta su ma'ana makamin da suke wajen su a wurin Allah kenan makamin mantuwa Allah zai mantuwa amma ya jefar da su ya da shi a nishi ina munafiki da nuna ba kai yawan fasu da su ne masu su suka kauce hanya wato babu kauce hanya bai hannun Allah daidai kamar jin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kafin kulle kafin a zuci da cutar da musulmai da mai da mamaki
وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم وعد الله المنافقين قال قول الله يوم المنافقين وعد الله المنافقين ألا يا يوم المنافقين القول والمنافقات أقايد والنسيين وعد إني كوني مصدر وعدا إذا ميموني مصدر وعيدا الوعد والوعيد الوعد القول بكون الجنة كمثل وعد الله المؤمنين والمؤمنة أربعة سيدي إيه أما مصدر سألني وعيد كما تؤمنون القول من عذاب تبلائي لنرفع على غيرنا وعد الله المنافقين الله يا القول المنافقين والمنافقات المنافقين وزاد ماتا wanda fara da kafirai ne a ƙwarye musu na da jahannama wutar jahannama khalidi na fiya za su iya su dawama har abada ba su samu yana fanciya cikin suratul hadidi yadda ba za a kora munafikan su a wuta yau mai ƙurin munafikuna wani munafikatu yadda kuna amanin zuruna naktabi min nurikum إلى الجدور وراءة فلتمسونها واضرب بينهم بسور له باب باطنهم فيه الرحمة وزايده من قبل العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يكون منكم فكرة ولكن الذين كفروا وأنا غير منافق يوم أسأل الموت على نار جهنم فاليوم لا يكون منكم فتية ولا من الذين كفروا وارتدوا على مأواهم النار هي مولاكم وبئس المصير cewa yanzu za a kora munafukai zuwa wuta a lahira ba in kora ne bane yadda suke ba Allah haka Allah zai musu yadda suka shiga masallaci a kai sallah da su suka fi annabi wa kansu ya koyi suka nuna su mummune ne a lafiyar ma haka an zaje ta shi suka mummune ke zuwa cikin aljanna ana cikin tafiyar aljanna sai kawai sai to dama mummune nurun ya sabon ya aiki ko ta imani hasken imanin su da hasken ibadan su shi ke musu jagora shi ke haskawa a gaban su da ta dama su suna ganin hanya har zuwa aljanna to idan muna suna cin bayan sun suru unzuru na wajen jira mu mana ku jira mu mana kun san da hasken ku muke haska mu ba ba su a gaban su da su ba ibada Allah da karba ba Allah ya muna mu da mu suna shiga ta ne ba mu nan da kafirai a zuciyar su unzuru na ku fara mana na ta jirgin nuri ko kuma mu dan dona a hasken ku sai su ce a jinsu a ina irjiru wa ra'a ku koma baya wanda da su tura ku ne muna ba wanda su ma ai su ma ba su ne na gaba da su su jira su ba su ma mu ne yau kowa da hankali da yake tafiya ku kowa ba ku samu na ku ba ana wannan jayyar ta ke fa duru da bayan ku su sai aka kawo katanga a gici tsakanin mu ne yau kan kai ya katanga ta ke da rufa ku ba shi mu fi rahama ba zai mu gwamnati bane kaza katangar tana da kowa ta ciki ta cikin katangar inda mummuna suke shi ne rahama ta bayan katangar kuma nan ne a saba inda mummuna suke su yi ta kiwo suna cewa a ran ka san ba abu ba tare da ce da ku a duniya ba muna sallah tare muna azumi muna ibada muna zuwa jihadi tare suka ce fada haka ne amma bambancin mu da ku mu muna wannan ibadu shi ne tsini ko kuma walakin na kun fatantum an ku zamu kuna nan kuna fitar suka ta ku da shakka wata rabbantum kuna yi wa annabi mummunan sauraro ya tarabbasu da kuma jawabi suna jiran mummunan jiri ya haɗe da zai kake ga mutanen sallallahu alaihi wasallam ko suka kai daga rawar ko daga bayan ko wani waje ba ta ba su wartattu suka yi shakka wa garrakumul amani gurace gurace suka yaudare ku kuna cikin wannan yanayin shakka hatta da amurla har ajin ne su lamarin Allah ya su aka tashi a kiyama wa garrakum billahi da rubu shi dan shugaban mai wa da ranar duniya da lahira shi kuma yau da yau Allah وغيرهم تشير والذين والكفار يتفجر ملائكة منكم في جيبه أيوة عن القيامة فذاك كفان سنة يولد إيه يشتمها فأبوك إمنا فكيبا ولا من الذين كفروا har kafirai ma ba za su ba da wani fansa a karɓa ba ta da wani kufa kenan wanda na biya wani gari wani kufa wani da zai na kafa na riga na mawa kuma na magogon kuta hiya maulaku wutar nan ita ce majalisiyar lamarin yadda ya ce za ka bari da mawalin da zina amin ba da kafin da na maula nan to kuma wutar ita ce majalisiyar lamarin ku ita za ta gidice ku taron ku ne ita ce masaukin ku ita ce gatar wakilar masu makoma ya kuma na da nama kayan gina siyasa da wawa ciki hiya hasko duk da haka ayoyin suratul misali suna nuna mana cewa jahannama yadda aljanna darajat ne hawa hawa yadda fi aljanna darajat ta kuma mafarkin warama wa kana kawo gabura rahiman to haka jahannama kuma darakat aljanna darajat hawa hawa jahannama darakat ramuka kasa kasa kasa to darajat din nan mu'minai suna can wani daraja gurgurin girma da daraja jaraka kuma ramuka munafukai suna tattare ke asal nan na can ƙasa ƙasa ya wasu wala nahula ga ga ga ga azaba ga la'ana kuma ka ga sabanin yarda kenan da suna gaba da ke wani wani Allah ya akbar sun mana wala nahula la'anar Allah ta tabbata da tsoron Allah mutunci azaba wanda za ta zama da wuriniya a kansu ta tabbata kansu.
كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون الذين كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلائهم فاستمتعتم بخلائكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلائهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون كالذين من قبلكم كوان بسسوك عجبوني وعجو سنة الله باتا تنساوا ولد بسسوك عجبوني ما حتى يتحقق يفعل رسول كالذين من قبلكم كانوا أشد بكم قوة سنتكم أقربي وأكثر أموالا وأولادا سنتكم يوم الآن يوم الدنيا suka tabbata da man ashan cikin na kowa adawa a cikin su suna cewa waye da kai mu ƙarfi lokacin da larabawa suna yin ɗan gidajensu da tanki ko da fatu wallahu da alalakum min buyutikum sakanan wa da alalakum min juyudil an'ami buyutan tastakisunaha yawma ta'anikum wa yawma iqamatikum wa min aswajiha wa awbariha wa ash'ariha asasan wa mata'an ila lokacin da laraba ke gidajen su da fatu da gashi tumaki da gashin awar su saka su ɗan wato irin tattunan za ya kanan naɗewa in za a tafi yau masu an yi gugu yau mai kama su in za a tafiya ana tattara fatu a naɗe in an je wani waje a sake buɗewa a yi mazauni su ba haka suke ba za ka gana cewa Allah ya su a tafnuna bi kulli ri'in ayatan ta'abasu وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بلشتم بلشتم جبارين فاتقوا الله ربكم أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا سنتيكم كرم سنتيكم سنتوا سنتيكم فاتوا سيدا ألم تر كيف فعل ربك بآل إرم ذات الإيمان التي لم يخلق مثلها في البلاد أما ذكرت ذلك الذي تبين مصورا وتقول الذين جابوا الصحة بالوالد وسقوا الدرجات sun fi ƙarfin tattalin arziki sun fi ƙarfin ciki sun fi yawan dukiya da yawan yaya fasar da hutu ta daƙihi suka ji daɗin nasu rafar na duniya wanda maimakon na lahira duka daƙihi kamar irin na bakara wa ma na wuce lahira ce min to suka ji daɗin rabonsu na duniya wanda shi ne maimakon na rana ma ba su da abu a lahira suka yi kafirci suka yi karɓar imani Allah ya ba su jin daɗin duniya suka goyi duniyar ma'ana ba su da wani abu a lahira da ya kuma kafirai yanzu fassan ta ato duka na ya ko sai ga shi kuma kuna morin jin daɗin ku na duniya ga arziki ga lafiya ga jin daɗi ga kafirci so shi a ƙur'ani saboda mutunarsa a lokacin da waɗannan ayoyi ke sauka wa mutum Allah suna suna hijira ta shekara tara a duk da yake mafi lokacin da shekara ɗaya ne lokacin a lokacin waɗanda suke yin ayoyin da ɗin sharar da su ake yi to yanzu sun zama cikin adawan su ma sun zama cikin rukunin fassan taurin bisa al'adun da tafsa kai sun fita daga cikin son fassan ta abin bisa al'adun ɗin yanzu ba su zo ta fita kai yanzu kuma kafirai yanzu su ne ƙorari da ta samsanta akul bi kalali kamar samta Allah tana jin kabri mu irin ka zama da su shi kamar ba da zai jin kabri mu su zama yadda Allah su shi ne su su shi ne ko ba shi ne ba ko ba zo ka kan maka ka ga su shi ne su ne su kabar ka ne cewa samta bi kalali ne su yanzu arnan yanzu su ake cewa samsanta akul bi khalaqikum kamar tamsa alladhina min qablikum su ga nan da zuwa min qablikum da su tunda yanzu ba su bi khalaqikum wa kuntum kana zikabu suna ketawa cikin maganganun banza kamar yadda kuka keta kuke kutsawa suna kutsa cikin maganganun banza kamar kuke kutsawa na bayan sun yi izini kajarar ba sun yi izini suna cikin jin daɗi da arziki da ƙarfi babu kamar su a wancan lokaci kafirai yanzu ma da yanzu wannan ayar muke biya su ma suna suna yin jiriyar musulunci in ba manta ba an samu su kafirai da suke manzo Allah suna suna yin jiri kwanan baya ko shekaru baya a kasashen turai ta ga wannan ayar yanzu da su take ba da mana kan Madina da ba da suka su kai tana ce musu wa ko kuntum kalla bi khaf kuna kuka cikin maganganun banza da wadancan da bayan da suka kuka ta ga kwanta ce kowa ya biyo misali idan kun taso daga kaduna zuwa kano wanda ya zaka tashi da awa daya tabbas zai wuce zaria zai wuce makarbi zai shiye wani fara ɗangora in dai ya riga ka bari kaduna da awa daya to yana iya wucewa zaria yana makarbi a lokacin da kake zaria yana can kusa da kano wuraren kwanar dawaki wuraren kaza waɗanda dawakin ba za a bi da dawa za ku zariya ku wuce da makarfi da ya wuce da kuna ɗan gora kiran ka suke ko ba ke za ka dubo za ka mutu kai ma ka zo da ka yi kake ganin physical kwanta haka wannan metaphorical kwanta ne yadda kwanta wanda hankali mota wata tuka a kai haka kwanta irin na halaye waɗansu irin hali ne da za su tafi to duk wanda ya zo wannan kwanta shi ma ta wuce da zo ya wuce ta matuƙar yin ke da ya canza in dai ka gane nan ba ka canza hanya ba za ka ɗauke ka kan ko ba ka san ba kan ko ka ji kai wallahi Allah ya shaida ba ku ba kan ba za ka dauka kan bai buƙatar duniya bai buƙatar yadda ba kan ka gane kan to ba za ka mutu da shi kan in ka duba kan mutuwa kai a kuma ko mutuwa kai a cikin da kiki a yau kan ka to shi ne yin wannan babban sabta Allah ne min kabbi kun bi kalami shi yasa shi ina abu da Allah ya ƙara masa yadda yana rawaito mana wannan hadisi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la tattabi'unna sunana alladhina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law zahadu zuhura dubbin la dafatuhu قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى فمن اذا لعلك يقولون أبو هريرة يقولون اقرأوا إن شئتم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بثلاثهم فاستمتعتم بثلاثكم كما استمتع الذين من قبلكم بثلاثهم وكنتم كالذي قالوا استكبر الوجه annabi ya rantsa da zafin Allah ya ce wallahi sai kun biyo hanyar waɗanda suka gabace ku son da kafa inda suka ake birane na zakwa inda suka daga yan tokin kafa na wannan zakwa ya ce wallahi saboda tsabar koyi da su in sun shiga rami da mu kuma sai kun yi shiga ba tare da kun san da yin shiga ba kawai saboda koyi a wani ruwa ya ta hatta lau yana cewa yana da idan kun shiga ne da mutum sun shiga saboda kama da ya shiga ne salatu ta suka ce ya rasu da lai waɗanda suka gabace wannan kan yahudu da nasara da kyalizawa ne in ba su ba shi ya sa wannan makawun koyi da yahudawa da makawun koyi da turawa ba faru wani abin da ya ce za a yi za a yi ba ma ma bincika abin ne ma'ana saboda za mu koyi saboda shi ya ce ko ya ce ne haka yake in sun fi da arziki shi za a yi in sun fi da kana sa kaya shi za a yi suna sabon suna yin na matasa shi za a yi sa kayan matan su shi za a yi biyayya ma kawai ya kowa musamman su ko da daɗi ba daɗi kuma cuta su shi ake annabi ya rantsa ya ke sun kawai lokaci da shi ba a da ya kai kaza sai ba ya kaza har yana cewa idan da wani yin da su shiga ranar da mu wala su mace kushi ba da ya kusan su shiga ranar da mu sannan wani bayan sun harta da ba a fi ga su cewa annabi ya ce zai faru zai mutum wai annabi ya mutum matasan su ci gaba da kai su ba su nan ai da ma annabi ya ce za a yi annabi ya ba da labarin abin da zai faru ne bayan halitta bai in an yi koyi wannan ayat ta faɗi cewa za a za a samu karewa in karewa da su ulai ka haɗa amalu su duniya wa lafiya wa ulai ka mun hasu na shi ne sakamakon koyi za mutane su a tsara aiki su a duniya da zara kuma su caɗe to wannan ce za ka ga yanzu matasa duk abin da ya fito yayi da kasar turai ba ba matasa kaɗai ba tsari na duniyar yau tattalin arziki gaba ɗaya na duniya tsari da hudu ne ɗauka tsari da hudu aka ɗauka na hudu na yi ba tsarin bankuna duk duniya aka ɗauka ko ɗauki da suka ba za ta iya fita ba sai dai ka ɗan yi shi ma ka zazzare irin islamic bankin ɗin da suke ɗan ƙoƙari suna yanzu za a tsari a ɗan dai samu da za a ta kuzi tsakani da Allah a bisa daga abun nan. To, idan ka ɗauko kuma siyasa na gwamnatoci ko tsari da fara ta ce demokradiyya. Ta ya tabbata an ji so da kawai kenan. A siyasa na tsara a jikin suke da gwamnatoci. Su kuma yahudu ba su da gwamnatoci, duk lokacin Allah ya ɗaya muke fata take su sai suka kama da kafa kafa amma su ke da tattalin arzikin duniya gaba ɗaya yau da haka wajen tattalin arziki su ake koyi wajen gwamnati kuma na sa ake koyi su ba ga annabi ya nisa arziki sau da kama ɗin zira'a bi zira'i shidrar da shidrar ba ɗin da aka saba musu sai dai kawai alhamdulillah annabi bai ci zan bauta wa kuma kai da suka yi ba bai ci zan bauta wa ubangi da suka yi ko bauta wa annabi isa musu billah bai ci dan Allah bane mun yi sa'a annabi bai yi haka ba ya fi koyi da su a halaye ba koyi da su a aqida da imani ba mun yi sa'a wannan godiya muke ba Allah da muka samu muka tsiyama da wannan kuma kamar yadda na faɗa wannan bai nufin halattawa yana nufin sai zai faru mutane wasu kokari su kwace kansu su kiyaye kansu a abin da su kiyayewa ulai ka da samalu waɗannan su ne waɗanda ayyukan su yayi kuni fi duniya a duniya wala kira da lahira wa ayyuki ya lalace ulai ka mu fasu ne waɗannan su suka tafi a suka yi asara
ألم يأتهم نبع الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون
ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب المدينة والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون سواء كان الذين من قبلكم منهم ذا سنة شيئا لا بارك mutane da alamyacin da alamyacin da wanda suna min kabrin shi labarin waɗanda suka gabace shi kan bai zo musu ba ne min kabrin ƙaunumi ƙaunumi wato mutane a ɗabi'u waɗanda su ne farkon da suka yi wa aka tura musu annabi su ga fi sun masa kafin annabi ba ta ba al'umma ta ‘yan adam da aka turo mata annabi ta kafin har Allah ya mata azaba ba dan annaba mu suka gabaci annabi nu annabi adam ne sai annabi shisu shi ne farkon dan annabi adam da Allah ya bashi annabta dan sa na cikin ta saboda lokacin da ya ta guda biyu nan da habila da kabila shi kabi ne kashe habila akan mace kuma ya yi zama kafiri da Allah ya tashi takawa annabi adam sai ya bashi ɗa annabi farkon ɗansa annabi shi ne shi shi su ɗan adam ne na shi shi ne farkon ɗan annabi a ɗan kuma annabi da shi kuma shi sun a jikokin da sai Allah ya naɗa annabi Idris annabi Idris shi ne farkon annabi da aka taɓa rubutu da karatu har ma malamin ishtiƙaƙi ka san su malamin ishtiƙaƙi a nalurar larabci ba sa bai ba sa bai riga ba ko yaya wato suna ko da ba ba lafiyar suna ba da jirgin muhawara su nemo wani shi ɗakin koya suna cewa iblisu ma daga dalas aka ɗauko suna shi ne farkon annabin da aka saukar wa rubutu da karatu kuma lallai haka ne shi ne farkon annabin da Allah ya koya wa rubutu da karatu ya zo shi hadisi imam muslim ibn hajjaj a cikin kitabul imani wani balarabar ƙauye ya zo wurin manzon Allah ya ce ya shi zai a garin mu muna da wajen zuwa su zane a ƙasa yana cikin kamar yan dubban na masu zane masu zana sai ce kana da biyu minan albiya da mako fa in wa faka haƙƙuhun haƙƙuhun famata ya ce eh rubutu a ƙasa akwai wani annabi cikin annabawa da shi ne farkon da aka farkon rubutu yana zanawa a ƙasa in zanen shi ya dace da na annabin to wannan ya yi kawai abu to amma wannan ba hujja ba ne ana nufin saboda ya ba ke kasan ya dace da zaman can annabi ko bai dace ba na ga ba mu iya gane nan ba wani suka yi da annabi ba ko a al'ummomin su yi kirari sun kare babu su a duniya na bayan su gamu da da alama an ce fa har tara da hu min baqiya har su su min min ahad asmu da kusan wa ya kare su mutun su to wannan kenan a bayan mutanen annabi su ne farkon da aka turo musu annabi suka kafirce aka kuma halakar da su shi ka Allah zai ba da labarin al'ummatin da aka halakar mutanen annabi su ke zama na farko ko ya faɗi waɗansu al'ummatai sai ka ya ce wa ƙawman nuhin min qablu da ma'ana min qabli adam wa sakunu wa sakunu innan kan azawa mutanen nuhu su ne ba su farko farko ba da su aka ba wa ƙawmi na gwada zai kai ƙawmi nuhin mutanen annabi nuhu da aka halakar da su da ruwan tufana wa adin da adawa da aka halakar da su ba a fara da wulubu birinin sassan adiya da iska mai ƙarfi wa ƙaunin ibrahima da mutanen ƙasar babila mutanen da maruzu su kan'ana wanda aka tura musu annabi ibrahim alaihi na muhammadu alaihi salatu wasalam ya kira su zuwa da tauhidi yayi wa'azi yayi wa'azi yayi wa'azi ba su karba ba a ƙarshe da suka ƙi karɓa bayan ya rubuta kumatansu saboda kishi tauhidi ya faraga ila ayatin faƙala ala ta kulu malakum la tasdiqu faraga alayhi darban dunyawi bayan ya dan ya jawo hankalin su wajen rashin amfanin bautar mulki ya nuna musu garin mulkin nan ba sa magana ba ka cin abinci ga ko musu baki amma ba ka cin abinci duk an yi duki a kawar da ya ce ga abinci na zawo ku ci mana ba ka iya ci mana alaƙar ku nuna in kuma ka ga baki ai na magana ne ko baki ai ba na kwari ya kawo na magana ne malam na ce ku ya ba ka magana ashe kenan ba zai yi ba to shi ne sai fada'ana su tunana shi ne fa'ada a yayin darbar duniya ya gaskiya su ya ɗauki kuɗi da su يجد صلاة الخمس إلا كثيرا له لأنه من الجنيات يا مكة وأنتم قاتل أو يك لذلك جاء سبحانه من فعل هذا بآلهتنا وإنكم أقومون كيف وما وإن إنه من الظالمين وأن يكأن يرد ذلك أين يكأن لا يظلمون أن ما يوكل منهم الظالمون كثير ما يكأن لا يظلمون wannan da aka gaskiya ne saboda azzaluman ne amma wannan abin da kariya ce sai zami na bada ne ko ni nawa da da ke da fati ne ala inda tarashe akwai saurayi da muka je da kuma su na aikata su suna sai da su kira shi a kira shi ne saboda a tabbatar da gaske shi ya rubuta su da aka kira shi suka tambaye shi a anta fa anta hada bi alihatina ya ibrahim ibrahim kai kai kai kai aikata haka da kuma zarru to dama ga gasar yara ce akan kafaɗar babban su annabi ibrahim yana so ya biya wa mutanen babu da tauhidi amma ba su da wani fahimta gobe da shirka waje da kuma yana so ya amfani da kuma kan wajen shi ya fito ki zuwa kan aikin Allah sai ce a ban sa'alahu kabiruhum hadha wannan babban gunkin wannan babban Allah na ku shi ne kishi ya kama shi ya ga shi ba zai iya yana babban kuma masa shirka da ƙananan kumata ba shi ne ya rubuta shi da kuka da shi ta yanke su kuka fara ta biyu ma ba ya rubuta shi da kan kuma da shi ta yi ce ga shi da ƙananan kumata kuma shi ba zai iya suka shirka ba an gani shi a nan zai ba da su ba an gani yadda ya rubuta su an yana ya rubuta babban babu sai ya kai shi wajen kabiru sannan zai ya gafi ya kai wajen Allahu Akbar. In ba ya ɗaga su daga ƙananan gumaka ya kai shi wajen kabiru ɗani ya ba. Daga nan sai zai iya kuma ina Allahu Akbar zuwa Allah da ya girma. Ya za mu ce kabiru ba ce Allahu Akbar. Ta da da kwanci shi ne ba zai iya jiro shirka ba. Ya ce wallahi ka rasu da ƙananan abin da ku shi kare. Sun ƙarfi kuma ta bai su suna na har su gamu da bakin su. Ya kare su وذكر الزواج فأجر لا إنكم أنتم الظالمين أشياء ما لك إنه لمن الظالمين أشياء إنكم أنتم الظالمين أشياء ما بشيء الظالمون هنا هنا ما الظالمون يا رب تذكر وهي أصلا بشيء يتفرد عليها من ثم نجد عليه لقد علمت ما هؤلاء يدركون كما يقول الله تعالى حين تقول كيف باقى مكانا باقى مكانا أيها الدولة الدولة أما تعلمون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفت لكم ولما تعلمون من دون الله لا ما لا ينفع هو ما كل يتبقى مكانا لما تعلمون ما لا ينفع ولا يضر ولا يضرك شيئا to don me za ku bauta musu ba sa magana in Allah bai magana ya zai gaya wa bayan da yake ce su bauta maka don me za ku bauta maka bai amfani da wani zai cuce ku ba lallai wannan cutar ku ba zai ce ku ba a ba ta ki nuna a ta ku nuna mata yi suna wanda ku na kuma mata a nuna to ka san in hujja ta karewa mutum sai dai shi na cewa magana shi na tawo ko dai karaman kaso ko dai karaman kare yace karaman asu shi ya rika hannu ya nuna ma karfi da hujja ta kare karaman ka ya kuya hu yanzu da wani yanzu da suka ce har yi kuhu ba su nuna hukun yana ba su kuhu su ne ko kona shi tun da ya kasa cewa Allah ya hukunci wanda ya kasa Allah ya hukunci da kuna ba ko kona ya zara tun da ya kasa cewa kuma ka har yi ko kona shi Allah ya to dama hukuncin wanda ya gafi to na ku an rufe kona shi kuke yi to na ku an rufe da kuna da lada ya karfi ce ku hukuncin su kuna ina da ni Allah alloli ni da na halittu komai a kafin can ku kona ba ba ba duk ba ku ma goma da kan ku da ku tun da ku ci kai kuna ne dan laifin sa ya kafa cewa allolin da kuka gina a shi kuma hukuncin ne za ka su kai da kuma hukunci ta hanyar da ba kuma kan har su kuma wasu ba ya su kuma su ba to shi kenan sai Allah da yi yi ma Ibrahim ya yi su bayan sai ba shi fara su yi kai da badana mun asfarina fara su yi kai da badana mun asfarina da Allah ya ce shi wani dina wa wani ila da su bara kafiya ya kuma ka kasha shi da daukar wata da ba ta fara a haɗin su nan da suka rage wajen wannan to a kai dai Allah da izini wa Ibrahim da ya gina musu ya ce kauren daga baya sai Allah ya saukar da haraka da azaba a kan mutanen Babila ya haraka da maruzu da ƙwaron da ya kankanta shi da sauro ya haraka shi to shi ne wa ƙaunin Ibrahim wa sahabi Madiyana da mutanen Madiyana shi kuma annabi Shu'aibu malamai sun yi saɓani cewa al'umma biyu aka aike su a samun aika كان بقى أصحاب العلم أصحاب العلم المرسلين إذ قال له شعيب ألا تتقون ثم إلى من أصحاب شعيبا المقتين دينه مسلسون سوء معنى أيكا كل معنى مش أن كل بل أصحاب العلم سوء معنى أن مجال جميل مجال أما أيه مجال سنة مجال يدك الرب كساك الرب أنا يبقى الرب أما رب سنة مجال ruhu dan isu dan isamu dan ibrahim alaihi salam shi ne kakar turawa nan ba ruhu sunansa daga nan wasu kai masarauta suka yi kai shi ma majiyar yin sunan mutu sunan dan annabi ibrahim ne bayan ibrahim bayan ismail isa yana da ɗan madiyana shi ne kakar shari'a shi za da annabi musa ya isa taron ma ja'ahu wa kasu alaihi kasuwa kara na ta kuma dole na kuma zai da suka yi na sai ya gano aikin gidan mata ni ma shi ka nan zai da kai ma shi ka nan zai shi Musa shi ka nan zai da wani sahabu shi ko shi aibu shi ka nan zai da wani madiyana wa san madiyana wani mutafikat da kuma gari annabi wanda aka tufar da su wannan ba su kai aka kifa ba wasu ba nuna da suka mutafikat da yi da sunan jami'i yana nufin al'ummatai da yawa da aka kifar aka halakar bar mu ta fita a tattin musulun da bayyana manzannin su zo su da bayanai shilla shilla amma ba su yi ba ba ma ka nan na hudu ya zima shi ya Allah su bani wata ala da zalunce su ba zalunci ya koyi ga Allah saboda tarihin zalunci shine a tasarrufu fi gairi mulki mutum ya yi sarrafi a kan a cikin abin da ba mallakarsa ba abin da ba na shi ne ifar bishiyar zalunci ko wasu shehi zai mafi ifar a muhallinsa ba Allah ya zama daga wani duka biyu saboda kayan sa ne sai yadda ya yi kamar yadda muka faɗa a baya ko da bayan sun bauta wa Allah sun kyauta sun yi ibada in Allah ya sa su auto bai zalunce su ba adalci shi yasa ba a roƙon Allah adalci falala ake ba in yi ma adalci kai ka mutu ne ko bita ne in dai ma adalci saboda yana da damar kai ba ka ji ka su a kasuwa ba iya rasu sai ka ce yau kana jin sha'awar cin nama ka ji ku nan bayanai shi ne muka yi bida sha'awar cin nama ku kawai mu aika da wani zunubi ne yana kan yanzu da jiha kawai ina ji sha'awar shi nama sai a yanka a tike a ƙona su a wuta ta ga yi kafin jihar nama ke ka ci ko ba ko da ba ka ba to raguna da shanu da Allah ya bada muna yankawa muna ci zunubin da suka wa Allah ka ɗauka da zunubi har lokacin da suka yanka su tasiri ke ba ba su ba shi ba wani ne shi illa ya tafi da su ولكن لم يكن تخبره كي يقول ما بقى يكرسون يوم تسجيل يجي تقول ما بقى يكرسون تسجيل يجي shi kwanan adam sai inan ne wanda ba ya suke ya kasa cewa ala shi ake ba wuta suna jin yunwa ce ga shi kai kuma masu kudi da yake masu da kudi ita kuma jahannama sai ma an zaɓi marasa kudi cikin musamman marasa kudi sai a kai wa wuta da ciki ma'ana saboda tsarin ta ta mutane sun cinye namun ko wasu ba su cin namun da su ne kuma cin namun ko wasu ba samu wata dabba da namun mutane su ciwo ita a so ya mutane su ci domin dabba da take jihar nama a na yana yin maza da ci to amma Allah da ramansa ba za su ci mutu waɗanda suka kaɗi Allah su kaɗi ai kaɗi Allah ba ma kan da za su yi su mamu Allah ba ya zalunci walakin karu an fi zai zai na su suke zalunci kansu da kansu
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم
أنا أنا أقول شيء أنا أنا ألا يكون الدنيا بيان على هذا الأمر عليه ألا يكون فتحت والنبي ألا يقال شيء على باش الأجر الحمد لله